بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هيو كوانا وتا عشرين دقيقة ga watan ramadan shekara ta 1434 hijira daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 30 ga watan bakwai shekara ta 2013 a lissafin turawa za mu dora inda muka tsaya insha Allah tafsirin suratu yunus jiya mun tsaya ne akan aya ta 28 فدن الله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة يوكم دام تاشي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون Allah madaukin sarki yake cewa wa yawma nahshuruhum jami'an yana magana akan tashin alkiyama ranar da zamu tashe su gaba daya wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada kenan zamu tashe su bara mu bar ko mutum daya ba thumma naqulu lil ladina ashraku sannan zamu ce waɗanda suka yi shirka kafirai mushrikai makanakum ay ilzamu makanakum ku zauna a inda kuke antum wa shiraka'ukum da ku da waɗanda ainihin wato kuke hada Allah da shi wajen bauta ma'ana sun mana ƙulu lillazina ashraku ilzamu antum wa shiraka'akum wa shiraka'ukum makanakum za mu ce ku lazimci wato da ku da abokanan shirkan ku ku lazimci wuraren zaman ku wala tabrahu kada ku tsallake ku bar wannan wurin kwata-kwata ku zauna fazayyalna bainahum Allah ya ce muka raba tsakaninsu ko muka kyakketa tsakaninsu muka shiga tsakaninsu bainal mushriki na shirka'ihim kenan tsakanin mushrikai da ainihin waɗanda suke yin shirka din wa qattana ma kaina ma kana bainahum min at-tawasul duk abin da yake na haduwa ne to sai muka yanke inji Allah tabaraka wa ta'ala fi dunya a duniya وذلك حين يتبرأ كل معبود من دون الله ممن عبده رانا da duk wanda aka bauta ba Allah ba zai barranta daga wanda ya masa bauta din shine zamu raba tsakanin su wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun gumaka da kansu da waɗanda aka yi wa bauta ba Allah ba da kansu za su fada a kiyama ku da kuke mana bauta mu ba mu kuke yi wa bauta ba bayan kun gama bauta bayan kun gama shirka da su a kiyama kuma za su barranta da ku su ce ai su ba ba ba ba ba ba su wato ba su kuke yi wa bauta ba ku je ku nemi waɗanda kuke yi wa bauta subhanallah wamtazu yawma ayyuhal mujrimun a ware mujrimai a ware mushrikai a raba tsakanin su so wannan yana nuna mana cewa ranar da Allah zai hada mutane gaba daya da waɗanda aka yi wa bauta da waɗanda suka yi bautar su waɗanda aka yi wa bautan za su zo su barranta su ce mu fa ba mu ake yi wa bauta ba kamar yadda shaidan zai faɗa ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qablu inna adh-dhalimina lahum adhabun alim shaidan zai barranta da abin da kuka hada shi da wani Allah na bauta ma'ana kuke bauta masa ba Allah ba zai ce babu shi babu ku zai barranta da ku gunki da ake bauta masa ba Allah ba shi ma zai barranta ga masu yi masa bautar malamai da ake bauta musu ko shehunnai ko waliyai waɗanda ake bauta musu ba Allah ba su ma a kiyama za su barranta ga waɗanda suke musu bauta za su ce ma kuntum iyana ta'budun mu ba ku je ku nemi waɗanda kuke bauta mu ba mu kuke bautawa ba haka wanda ya bauta wa dutse haka wanda ya bauta wa ciyawa haka wanda ya bauta wa rana haka wanda ya bauta wa wata haka duk wanda ya bauta wani ba Allah ba wala ya kiyama wannan abun zai barranta ya ce ba ni kake bauta ba ka je ka nemi wanda kake bautawa to wannan shine tashin hankalin da masu bauta wani Allah za su tarar da shi a kiyama Allah kiyaye mu
فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم أي الله يا إسي ذم شيدا سكان مودكو إن كنا عن عبادتكم لغافلين lalle mu gafalallu ne rafkanannu ne dangane da bautar da kuke mana babu ruwanmu da bautar da kuke mana yani ma kunna an ibadatikum iyana illa ghafilin ma kunna nasma'u wala nubsiru wala naqil waɗanda ake bauta ba Allah ba fa su za su faɗi waɗannan maganganu su ce wallahi ba mu babu bautar da kuke mana kuma Allah shine shaida babu ruwan mu ku kuka zo kuka yi bauta hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat a ranan ne za a ba da labari ma'ana ko dukkan wata rai za ta ba da labari akan duk abin da ta aikata kuma kowace rai za ta san me ta aikata a wata kira'ar ta imam hamza wal kisa'i da yaqub hunalika tatlu kullu nafsin ma aslafat ranar kiyama kowace rai za ta ɗauki littafinta da kanta tana karanta abubuwan da ta aikata ga baki ɗaya fi sahifatiha wa ruddu ila allahi maulahumul haqq za a mayar da su zuwa ga Allah Ubangijinsu majibincin al'amarinsu na gaskiya ba na ƙarya ba. Allazi ya tawalla wa yamliku umurahum wanda Allah nan shi ne yake tawalli kuma yake mallakan al'amuran bayi baki ɗaya. wa dalla anhum ma kanu yaftarun abin da suka kasance suna yi na ƙarya zai ɓace gare su fi duniya minat takzib ƙarya ta ɓatar da su kuma za ta zo su neme ta ma su rasa ta gudu ita ma wannan aya akwai abin tsoro kware-kware da gaske a ce waɗanda ake bautawa ba Allah ba su fa waɗanda su mushirkan da ake shirka da su da ba Allah ba su ne fa za su zo su buɗe baki su ce Allah shine shaidanmu mu bautar da kuke yi mu ba mu kuke wa ba babu ruwanmu ku je ku nemi wanda kuke wa kuma mu ba ruwanmu da bautar Allah ya ce kuma yau kowace rai za ta yi bayani haka mutum za a ba shi littafin sai ya rike yana karantawa اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا mutum zai daga littafinsa da kansa ya ta kira a yana karantawa na yi kaza na aikata kaza ranar kaza na yi kaza na aikata kaza ranar kaza na yi kaza na aikata kaza wannan yana nuna mana hadarin ka bauta wani ba Allah ba babu abin tausayi irin waɗanda suke rayuwa a irin wannan zamani suna bautar wani ba Allah ba kuma wanda ya fi kowanne ciwo shine wanda za a zo maka da sigar addini malami da sunan malanta na addini ka wayi gari kana bauta masa ba Allah ba wannan a ya zama tashin hankali ya zama masifa ya zama bala'i mutane suna shirka akwai masu zuwa gindin kabari suna roƙo bauta da ka sani ana bautawa kabari wallahi akwai masu zuwa suna yi mutum ya je ya tsaya a gindin kabari yana kiran sunan mai kabarin yana cewa ya bashi ya bashi ya bashi idan ya shiga talauci sai ya koma kabari idan matarsa ba ta haifu ba sai ya koma kabari idan jarinsa ya karye ya je kabari in zai yi tafiya ya je ya roƙi kabari ko aure zai yi sai ya je kabari ya bashi sa'a akwai lalacewa da ta wuce irin kaje kana kiran matacce wanda ya mutu a mace yake قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات waɗanda kuke bautawa kuke kiransu ba Allah nan ba Allah ce ku nuna mun me suka halitta ne wai a ƙasa hadda za a je ana roƙon su wai me suka halitta am lahum shirkun fis samawat ko sun taya Allah ne halittan sammai sun taimaki Allah ba abin da suka taimaka wa Allah da shi ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin ku zo da wani littafi kafin wannan qur'anin ko wani alama na ilimi ko gurbi na ilimi wanda zai tabbatar da wannan shirka da kuke kuna kiran wani ba Allah ba inda ya da gaske ne wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah ba wanda yafi kowa bata irin wanda yake kiran wani ba Allah ba kuma wanda yake kiran wani ba Allah ba har tashin alkiyama shi wannan din ba zai amsa masa ba la yastajibu lahu yanzu ka samu wannan karfan kana karfe karfe ba ni kuɗi karfe ba ni ruwa karfe ba ni abinci yanzu har kiyama ta tashi wannan karfen zai ji wallahi bai zai ji ba da za ku je ku samu mutane suna mace a cikin kabari kuna kiransu wahum an du'a'ihim ghafilun shine ya dace da wannan ayar kuma su waɗanda ake bauta din gafalallu ne ba san ma ana musu bautar ba wasu kuma rayayye suke zuwa su je su tsuguna kawai ka je ka samu malami ya ɗaura yadi talatin arba'in a matsayin rawani ka je ka zauna kurin kana bauta masa ko kana neman ya baka kuma shi ma kuma bukaci ne kwarai da gaske ka je kana roƙon su ya maka ya maka ya maka kuma duk lokacin da ka tukui ko wani abu ka bashi karbewa zai yi to kaga shi shi ma mutaji ne shi ma mabukaci ne galbani ne yana da kyau mutane su rufa tunani musamman bauta wani ba Allah din nan ba abu ne wanda yake yana da hadari kuma shirka ne kuma duk wanda ya mutu yana shirka faɗan wuta ne إن الله لا يكفر أن يشرك به ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء lalle Allah tabaraka wa ta'ala baya gafarta wa duk wanda ya mutu yana shirka in dai tsautsayi ya sa ka mutu kana shirka to kai kan dan wuta ne har abada wani zunubi ba shirka ba Allah yana iya yafewa amma shirka a'a in an mutu ana yi zance ya kare hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat waruddu ila Allah maulahumul haqq za a mayar da mutane zuwa ga Allah shine maulahumul haqq majibincin lamarin su na gaskiya mai taimako ko almalik wanda yake shine mamallakin su wa dhalla anhum ma kanu yaftarun sai kuma yace mai
قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون قل يا موسى يا محمد من يرزقكم من السماء والأرض wai waye yake azurta ku ne daga sammai da ƙasai man yarzuqukum minas sama'i bil matar waye yake azurta ku da ruwan sama wa min al ardi bin nabat a ƙasa kuma wa yake ba ku tsirrai wa yake fitar muku da masara in kun shuka wa yake tsiro muku da wake idan kun shuka wa yake fitar muku da gyada ta ya'ya idan kuka noma wa yake saukan muku da ruwa yayin da kuka rasa ruwa wa kuke roƙa dutse kuke roƙa gunki kuke roƙa wani malami kuke roƙa Allah kuke roƙa ashe Allah shi yake saukar da ruwan sama kuma shi ke tsirar da tsirrai أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون yanzu ruwan nan da kuke sha jama'a ko kuka saukan ne da shi daga sama ko kuma muka saukan muku da shi in ji Allah akwai wani wanda ya sai ce shi ya saukar idan ya ga dama za ku ƙari shi tona rijiyoyinku wallahi ba za ku samu ruwa ba ku sha tono ku rasa ruwa a rijiyar man yarzuqukum min as-sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar sannan waye yake da mallakar ji waye yake da mallakar gani waye yake ba ku ji waye yake hana kurma ji ka taba ga inda ake warkar da kurma a duniya a ce wani kurma ne ya zama kurma a kai shi wata ƙasa a yi masa aiki ya dawo yana jin ka taba gani na'am to waye ya rike jin Allah waye yake bawa mai ji ji Allah waye ke ba ku gani wannan idan shine zai mambance maka jan abu ya ce ma ja ne ya kai sense na kwakwalwarka in ka ga baki kana kallon baki idan zai kai maka sense din za su kai maka kwakwalwa su fa wannan baki ne amma ido ɗaya ne duk yake kallo zai gane ja ya gane baki ya gane mutum ya gane aljani ya gane mai rai da marar rai amma yamliku sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya min al mayyit wane ne yake fitar muku da rayayye daga cikin matacce kamar ya rayayye daga cikin matacce wannan ƙasar da a bushe take karkaf amma da Allah ya bata ruwa ta sha ruwa sai kuma aka fitar da ciyawa a cikinta kun ga rayayye ya fito daga matacce kenan wa yukhrijul mayyita min al hayy waye yake fitar da matacce daga rayayye yukhrijul hayya min an nutfa ya fitar da rayayye daga digon maniyi wa nutfatu min alhayy ita ma kuma digon maniyin a fitar da ita daga rayayye daga mutum wa man yudabbiru al'amr wane ne yake tsara al'amura waye yake hukunta lamura fa sayquluna Allah da sannu za su ce Allah ne huwa alladhi yaf'alu hadhihi al-ashya Allah shi yake aikata waɗannan abubuwa gaba ɗaya faƙul ga ya musu ya manzan Allah afala tattaqun yanzu ba kwa jin tsoron Allah afala takhafuna iqabahu fi shirkikum yanzu ba kwa jin tsoron ukubar ubangiji wajen shirka da kuke yi ko afala tattaquna shirka ma hadal iqrar yanzu ba za ku daina shirka ba bayan kun tabbatar da wannan jama'a wannan tambayoyi da aka yi gabaki daya wanda suke cewa Allah ne yake yi fa duk kafirai ne sun tabbatar Allah ne yake wannan amma amma ba sa sallah amma kuma ba sa daina shan giya amma kuma ba sa daina cin alade amma kuma ba sa daina cin kare amma kuma ba sa daina kin Muhammadu duk kafiri da ka sani in dai kafiri ne ya yadda Allah ke saukar da ruwa sannan Allah ne yake ba da ji Allah ne yake ba da gani shi yake fitar da matacce daga rayayye rayayye daga matacce da Allah yake yi kuma Allah shi ke tsara al'amura duk kafiri ya san wannan in ka tambaye shi ma zai ce Allah ne amma wannan ba zai sa ka yi imani ba to sai ce me fadhalikumullah فذلكم الله ربكم الحق الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم الله wancaninku shine ubangiji rabbukum allanku allazi yaf'alu hadhihi al-ashya wanda shi yake aikata wannan ayyuka gaba daya rabbukumul haqq ubangijin gaskiya famadha ba'da al-haqq illa ad-dalal ai bayan kin gaskiya kuma sai bata fa anna tusrafun ta yaya ta kaka ake juyar da ku daga kan gaskiya ake dora ku akan bata fa'anna tusrafuna fa'aina tusrafuna ni ibadati yaya ake juyar da ku ta kaka ake juyar da ku daga yi wa Allah bauta wa antum muqirruna bihi alhali kun tabbatar da Allah shine rabbukumul haqq ubangijin ku na gaskiya kadhalika
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون to kaga dai ga dai hujjoji karara sun bayyana sun tabbatar Allah ke wannan amma sun ki imani Allah ce kazalika haqqat kalimatu rabbika kamar haka kalmar ubangijinka ta wajaba ala alladhina fasaqu ga waɗanda suke kafirai fasaku anan ana nufin kafirai annahum la yu'minuna cewa ba za su yi imani ba Allah ya riga ya tabbatar tunda an yi an yi su imani imani ya gagara to shikenan kuma haka kafirai suke gashi sun tabbatar da Allah din shine ke ba su ruwa shi ke ba su tsirrai su ke kaza shi ke kaza da yawa akwai garurrukan da an zo fitar roƙon ruwa da arna da musulmi duk ake fita ana roƙon ruwa su ma sun yarda din Allah shi ke ba da ruwan amma kuma ina an ki a yi imani an ki a yadda to sai ce mai kuma قل هل من شركائكم من يبدع الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون قل هل من شركائكم غيا مسو شن daga cikin allolin naku da kuke bauta musu ba Allah ba man yabda'ul khalqa akwai wanda yake farar halitta ne hal man yunshi'ul khalqa min ghairi aslin wala mithal a cikin su akwai wanda ya isa fara halitta ba tare da asalin ko tushe ko wani misali da ya gani ba thumma yu'iduhu kuma ya fara halittan ya kammala a cikin su waɗanda kuke bautawa ba Allah ba akwai wanda ya isa yi mutum ba ma mutum ba ko wanda ya isa yi akuya ba ma akwai ba akwai wanda ya isa yi zakara ba ma zakara ba akwai wanda ya isa yi bera ba bera ba akwai wanda ya isa ya yi kwado ba kwado ba akwai wanda ya isa yi cinnaka ba cinnaka ba akwai wanda ya isa yi kiyashi ba kiyashi ba akwai wanda ya isa yi sauro duk waɗanda kuke bautawa ba Allah ba sun isa su yi ɗaya daga cikin waɗannan kai ba shi ba farce duba farcen mutum ko yage shi ake ana jefar da shi akwai wanda ya sai ke da kamfanin da zai iya yin farce kashi guda ɗaya ɗan adam yana da kashi a jikinsa sama da guda ɗari uku da wani abu to akwai wanda ya sai kashi ɗaya jini akwai wanda ya sai jini ai gashi jan abu ne ba sai ku je ku haɗa zoɓa rodo ba da ku hada da ruwan koko ku gauraya ku sa masa ja in ya so ku hada da jan fenti a hada a hada zai zama jini an isa ai jini mutane gajiyayyu ne kurin ku sallama wa Allah tabaraka wa ta'ala babu abun tausayi shine ga irin wanda bai imani da Allah ba ga abubuwa nan baka da bukatar aya ko hadisi wallahi sauro ne yanzu ka guda ɗaya babu wani wanda ya sayi shi duk duniya duk kamfanonin duniya nan duk industries da ake da su duk factories da ake da su har yau ba ta yin wani factory da ake yin sauro ba sauro ɗaya ba ko kuda ko gero kwaya ɗaya ka san da wani sinadari ake gero da gasa ake hadawa da roba da katako da me akwai wanda zai yi gero ɗaya gero ɗaya kawai wallahi duk duniya idan za ta haɗu duk duniya gaba ɗaya wallahi bata isa ta yi gero ɗaya ba قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده gaya musu ya Muhammadu Allah shi ke fara halitta kuma yake kammala kayansa ya fari halitta tun daga farko kuma ya kammale kayansa fa anna tufakun ta yaya ku mutane ake juyar da ku daga gaskiya duk waɗannan misalai ba su ishe ku ba ya ake juyar da ku ai fa anna tusrafuna an qasdi sabil yaya ake juyar da ku daga hanya ta kwarai ta daidai kuna da jawabi na'am
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون
gaya musu ya manzo Allah hal min shuraka'ikum man yahdi ila al-haq shin cikin allolin da kuke bautawa ba Allah ba wanda kuke shirka da su akwai wanda ya isa ya shirya zuwa gaskiya akwai mai shirya akwai wanda ya isa ya shirya da kai ya dora ka akan hanya ta kwarai akwai shi babu qulillahu yahdi lil haqq gaya musu ya Muhammadu Allah shi kadai shi yake shiryarwa zuwa gaskiya Allahu alladhi yahdi ila alhaqi wannan Allah din da yake shiryarwa zuwa ga gaskiya afaman yahdi ila alhaqi ahaqqu an yuttaba'a amma la yahdi illa an yuhda to yanzu Allah nan da yake shiryarwa zuwa ga gaskiya tunda can kun sani ba mai shiryarwa sai Allah ko to yanzu Allah da yake shiryar wannan zuwa gaskiya shi ya fi cancanta a bi shi a yi masa da'a a yi masa bauta ko ko wanda baya iya shiryarwa zuwa ga hanya ta kware ko gaskiya sai an shirya da shi shi ma mai aikin za a bi ko ko wanda baya aikin الله الذي يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أم الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى كوكو غنكي ذا أبي الله مي شريع شي ذا أبي كوكو غنكي Allah da yake shiryarwa shi za a bi ko kuwa malaminka ko waliyinka ko kabarinka famalakum kaifa tahkumun famalakum me ya same ku kaifa tahkumun kaifa taqduna hina za'amtum anna Allah sharikan yaya kuke hukunci lokacin da kuke ji cewa Allah yana da aboki ko yana da wato wani kini abokin tarayya wani irin hukunci ne wannan ya wani irin kwakwale ne da ku wani irin hankali ne da ku to kaga wannan aya tana nuna mana ashe duk ma waɗanda ake bautawa din ba su da ba su da shari'a a hannunsu shari'a tana hannun Allah ne to ko Allah tabaraka ta'ala da yake shiryarwa shi ya fi cancanta a bi shi a yi masa da'a a mutunta shi a girmama shi a bi dokarsa ba wai wanda baya shiryarwa ba mun sha faɗa muna maimaitawa ita fa bautan nan malam ba sai an je an zuguna an yi sujada ko an kwanta ba tsabar bin ra'ayi ka bi ra'ayin mutum shi ma fa bauta ne ka yi ka bi ra'ayin ubangiji ka kama ra'ayin wani allah shi ne ake ce da shi bauta kamar yadda manzo allah ya gaya adi bin hatim allah ya yi masa rahama kakka yadda a ɗora ka akan ra'ayi wanda ya saba wani allah kuma kakka yadda ka ɗauki kulliyarka da aƙidarka gaba ɗaya ka danka wani mutum ɗan adam kana cewa sai abin da ya faɗa za ka yi abin da bai faɗa ba za ka yi ba in dai ba shi manzon Allah ba ne ba sallallahu alaihi wa sallama fama lakum kaifa takumun to sai ce
وما يتبع أكثرهم إلا ظنّا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون Allah madaukin sarki yake cewa wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zanna daga cikin waɗannan kafirai da mushrikai da yawa yawan su ba abin da suke bi sai zato kawai saboda an samu a cikin su masu cewa allolin su gumakan su gumakan su allolin su kuma su fa lalle gumakan nan za su cece su a kiyama lalle wannan gunki da kuke gani zai cece su a kiyama in je su gunkin itace ranar da aka samu kamfar ice a gida a zo a faskare shi a sa shi karkashin tukunya a danna masa wuta a ci tuwo da shi gobe a sassaka wani wai shine Allah gunkin dibino wanda ake yin sa da dibino in yunwa ta kama su kama su gududdure shi su cinye shi tas in an samu wadataccen dibino adada kera wani wai shi ma wai shine Allah kaga wannan aibin hauka ne sai karyata annabi sallallahu alaihi wa sallama inna dhanna la yughni min al-haqq shay'a lallai shi zato baya wadatarwa dangane da gaskiya ma'ana mutum ya rike zato ya bar gaskiya to zato bai da wani amfani inda ga gaskiya ay la yatfa anhum min azabillahi shay'an wannan zato da kame kame baya iya hana su azabar Allah kuma azannu la yaqumu maqama ilm zato baya tsayawa a matsayin ilimi zaton ƙarya ne inna allaha alimun bima yaf'alun lalle Allah masani ne dangane da abin da suke aikatawa sai ya ce mi
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين yanzu za mu dawo gwagwarmaya da waɗannan mutane ta yadda kuma suka dawo ƙaryata alƙur'ani wannan ƙur'ani da ake karantawa izu 60 mai sura 114 aya 6,000 da 200 da wajen 30 da wani abu ko 20 da wani abu suka ƙaryata shi suka ce ƙarya ne suka ce muhammadu zama yake a gida kurin ya ke zance ya fito ya ce wai allah ya masa wahayi suka ce wannan kuma ma ai ba ma magana allah ba ne wai ƙur'ani yau ai ba magana allah ba ne gaskiya manzo allah ya yi haƙuri ƙwarai da gaske to shine allah yake mayar musu da martani وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله wannan alkur'ani fa bai dace ba a ce wai an kirkire shi wani Allah shi ya kirkire shi wa ma yanbaghi li mithli hadha alquran an yuftara min dunillah ai bai kamata ga wannan qur'ani irin wannan a ce wai wani Allah ne ya kirkire shi ba kamar da Allah ce cewa ma kana li nabiyyin an yaghulla bai dace ga annabi ba ya gololi qur'anin shine za a ce maganar wani ai in ma za a danganta ƙarya akan wani abu ai bai kamata a danganta wa qur'ani ba walakin tasdiq alladhi bayna yadai shi alqur'ani littafi ne da yazo yake gaskata littattafan da suke gabansa irin su attaura da linjila ya gaskata su a cikin wasu bayanai da suke yi na bayanin tashin alkiyama wa tafsil alkitab sannan littafi ne da ya bayani dalla-dalla a kan halal da haram da farillai da hukunce-hukunce larai ba fihi babu shakka a cikin ƙur'ani min rabbil alamina daga ubangijin talikai yake Allah ya saukar da kayansa kuma shi ya ga dama ya mai da martani babu abin da ba faɗa ba akan wannan alƙur'anin kafirai ba sa son ƙur'ani ba sa son abin da ya yi ƙur'ani ba sa son haddace ƙur'ani kuma ba sa son a da hankali akan karatun ƙur'ani shi sa duk tsarin da za su kawo sai sun kawo shi a duniya da zai lalata hadda ƙur'ani da musulmi suke yi da kuma aiki da ƙur'ani da fassara ƙur'ani saboda ƙur'ani shine constitution na musulmi gaba ɗaya sun yi ƙoƙarin su kawo wani abu da ya kama da ƙur'anin sun gagara Allah ya ta bin su yana musu tahaddi ya nuna musu cewa fa wannan ƙur'anin gwanda ku haƙura ku sallama masa da mutum da aljan in suka haɗu wallahi ba su isa su yi ƙur'anin nan ba duk jinsin mutum duk jinsin aljani su haɗu su yi taimakekeniya na juna da ƙwaƙwalensu da iliminsu da iya maganganunsu da basirarsu da fasaharsu wallahi ba za su iya yin wannan ƙur'anin ba wallahi ni ji jama'atil insu wal jinnu على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ba su taɓa yin irin shi ba ƙur'ani wannan izo sittin wai wata halitta ba Allah ba ya yi ba a yi ba kuma ba za a yi ba har duniya ta tashi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƙarya yake yi a'udhu billah wannan maganar zuwa ya je zauna ya kirkiro ta kawo ta Allah ce am yaqulu naftara wal fatu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin yanzu qur'anin kuke cewa ƙarya ne to ku zo da surori ƙwaya goma kawai a cikin ɗari da goma sha hudu an ba ku dama ku zo da ƙwaya goma kawai muftarayatin mithlihi su ma irin na ƙarya irin ƙur'anin kamar yadda ka ce ƙur'ani ƙarya ne to ku je kuma ku je ku ƙirƙiri na ƙaryar ƙwaya goma kawai ku kawo ku nuna wa duniya in gaskiya kuke yi ta aka je aka fafata aka fafata abu ya gagara wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya sake cewa am yaqulu naftara yanzu qur'anin ake cewa ƙarya ne fatu bi suratin mithlihi wa du'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin to ku kawo sura ɗaya idan kun kasa kawo sura goma to ku kawo sura ɗaya kawai ku gaya wa duniya kuma kun je kun kirkiro qur'ani kamar yadda Muhammad ya kirkiro qur'ani wallahi ba za su iya ba kuma hakan suka kasa so jama'a ba yau aka fara karyata qur'ani ba kuma ba yau aka fara cin mutuncin qur'ani ba tun zamanin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a wannan zamani an yi mutanen da suka an yi mutumin da ya share kashi da qur'ani izu 60 akwai wanda ana ta nunawa intanet ya hau kan qur'ani ya bude shi tsakiyarsa ya taka ɗaya da kafarsa hagun ɗaya da kafarsa dama an yi waɗanda suka yi ta jifa da qur'ani suka yi ta firo da shi suka yi ta yayyaga shi aka jajjefi wasu da shi a fuskar su aka ce wannan littafin shi ne kuke bin yake halakar da ku saboda ƙiyayya da qur'ani da kuma goyon bayan waɗannan arnan farko da suka yi ta karyata alkur'ani a gaban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama to mu ko musulmi ba mu da wani littafin da ya fi alkur'ani babu shi ba a yi shi ba kuma ba za a yi shi ba shi sa in kun lura da kyau ana ban hanyoyi da dama a zamanance da ake so a sa mutane su manta da ƙur'ani tsarin karatu na zamani tsarin karatu na zamani za ku ga gaba ɗaya babu lissafin tunanin alkur'ani a ciki kwata-kwata tun daga firamare har jami'a aka zama profesa sai mutum ya gama karatunsa na zamani har ya zama profesa amma wallahi bai iya karatun ƙur'ani ba saboda baya cikin tsari baya cikin waye baya cikin neko baya cikin wanda in ka fada ba za ka shiga jami'a ba baya ciki saboda bai da muhimmanci a wajen su su ku da yake da muhimmancin a wajen ku a jihohinku a ƙasar ku a matsayin ku na musulmi ku kike da majority ku kuke shugabancin kuma kun kasa ɗaukan ƙur'anin kuma ku sa shi a cikin tsarin karatu yanzu a ƙasa ta musulmi a samu kwamishinan ilimi musulmi ko ministan ilimi musulmi ya kasa tunanin bari ya kawo wani tsarin da zai sa a sa ƙur'ani a karatun junior secondary school da senior secondary school shi ma ƙur'ani a sa shi a layin da za a rinka yin jarrabawarsa alal aƙalli ba wai wanda ba musulmi wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ba dole ne yayi ba tunda ba addininsa ba ne amma su musulmin a sa musu shi su koya yaro ya iya karanta qur'ani in yana makarantar boko zai yi qur'ani in ma ta islamiyya yake zai yi qur'ani amma abu ya gagara shi sa ba su damu da shi ba yaran kaga mutum ya gama jami'a ba bai san komai ba a cikin qur'ani mai dan kokari ne ma in ya gama bayan yayi aure in matarsa ta dan iyaye je ta koya masa a gida ka duba irin wannan wata na ramadana wata mai alfarma mai albarka wasu wallahi qur'ani nan sai dai su ganshi wala ba sa iya buɗe su karanta shi saboda bai zai karanta ba sun lalata rayuwarsu sun yi wasting time ɗinsu gaba ɗaya ba su koyi qur'ani ba amma fa turanci fa duk wata jarida duk wani littafi ba za su iya karanta shi su yi analysis amma qur'ani ba su iya karanta ba saboda ba a koya musu ba muna kira ga musulmi waɗanda kuke buɗe makarantu na kuɗi ku yi ƙoƙari ku shigar da tsarin ƙur'ani ko da ba dole ba ne ba a gwamnatance amma ku a makarantar ku ku sa dole ne yaro da zai yi karatu a makarantar ku sai ya ƙur'ani kuma sai ya ci alal aƙalla za ku rage yawan jahilcin rashin fahimtar ƙur'anin muna kira ga hukumomi na gwamnati ga waɗanda suke da hali da iko kuma ragamar mulkin yake hannunsu a duba darajar ƙur'ani a duba darajar musulunci a yi wa ƙur'ani gata a sa shi cikin tsarin karatu da za a rinka karantar da yara ana ɗaukan jarrabawar su shi ma da za a yaro zai tada hankali in bai ci ba zai je yana dubawa yana browsing ya ga ya ci ƙur'ani ko bai ci ba to an watsar da ƙur'anin babu shi to yanzu yaran ma na hausa shi ma shi ma an zo an watsar da shi a duk duniya ba inda aka yi rashin hankali irin wadda aka yi a najeriya kowace al'umma kowace ƙasa tana mutunta yaranta ku je china kun ga dai iya ci gaba da wayewa da bawa duniya abubuwan da suke amfani da shi ai china an zo kanta sai dai a fatiha ya kwana ko yanzu nan da nake magana yawancin abubuwa da suke gabana muke amfani da su duk na china ne kuma duk duniya idan ka je ka ba inda ba za ka je ba za ka samu kayan china ba har a cikin america akwai kayan china amma yaren china yana da muhimmanci a wajen su su likitansu da shi yake karanta da chinanci yake karanta injiniyoyinsu da chinanci suke karantawa ba wai ba sa yin turancin ba suna yin turanci amma sun mai da muhimmanci akan yarensu suna kula da shi sai ga mummunan duba kasar saudiya larabci likitocinsu da shi ake koya musu larabci da likitanci da larabci haka masar haka sudan haka duk kasashen larabawa nan haka japan za ga ko abu za su turo a kwali in sun yi production a kamfanoninsu da yarensu suke rubuta suke turo shi duniya ko saboda yarensu yana da muhimmanci sai ga shi mu yanzu ministry of education ta turo da saikila cewa hausa ba compulsory ba ne ba dole ba ne hausa yaro in ya ga dama zai ƙi yin hausa yawanci kalar da ita ya zubar da ita hausa yaran mu din na ƙasar wanda muna da littattafai da aka rubuta da hausa muna da ƙur'anai da aka fassara da hausa muna da bible bible da aka fassara shi da hausa muna da abubuwa da muke mu'amala shi da hausa yau da gobe rayuwarmu da hausa muke yi a gidaje da kasuwanni da motocinmu amma a ce wai wannan wai an kansile wai ba dole bane wai yaro bai zai yi shi ba ba wajibi bane a waye ko ne ko in ya ga dama zai iya hausa in ya ga dama bai zai yi ba saboda tsabar yakar tunani da hankali su waɗanda suke shugabanci a wannan lokacin ba su yi tunanin cewa an yi musu illa an yi wa yaran su da al'ummar su illa ba so yanzu mu wayi gari mu yaran namu mu na asali da Allah ya halicce mu da shi a ƙasar mu mu ba mu masa gata ba ba mu darasca shi ba mun watsar da shi an ɗauko yaren wasu an bamu turancin nan fa yaren wata ƙasa ne a duniya cikin ƙasashe ko ba haka bane ba yaren su ne suka zama super powers suka yi ainihin penetrating a duniya a cikin al'amuran mutane gaba ɗaya ya zamanto ya zama yare ne na duniya ake amfani da shi a ko'ina saboda ƙarfinsu da ƙwarinsu suka sa komai sai an yi da turanci su gatan yaren su suka yi suka yi wa yaran su gata suka mutunta shi mu kuma yanzu muke daukan diga muna sare namu yaran muna kashewa wannan ba daidai ba ne kuma wannan kuskure ne so yana da kyau gwamnati ta sake tunani akan wannan musamman hukumar ilimi kaga hausa kaga larabci din nan bai kamata a ce mutum musulmi an raba shi da shi ba bai kamata ba saboda alal akalli yanzu hausawa a duniya ai suna da yawa kuma koma ba kowa ma mu a kasar mu muna amfani da shi za a hana mu amfani da shi ne ba za a hana mu amfani da shi ba shi ilimi shi yare ai a wato amfani yana da albarka ka duba irin wannan lokaci fa an kashe hausa kuma ana shigo da faransanci a wasu makarantun ma dole ne sai kai french ka duba dan Allah gajeren tunani hausan mu an katta an ce ba dole bane yaro ba sai yayi ba larabci na addinin mu ne da shi Allah ya saukar da Qur'ani da shi manzon Allah ya magana hadisan annabi duk da larabci ne shi kan wannan daman larabci tuntunin an riga an binne shi ayi Allah ji kansa Allah masa rahama so amma a yanzu din a lokacin kuma ake ta shigo mana da faransanci za ga yawanci yanzu makarantu ana sa faransanci wai dole akwai faransanci to wani wani irin tunani ne wani irin tunani ne kowace ƙasa tana kimanta mabadi a danta abinda ta tashi a kai hatta al'amura na al'adu ɗin nan tsare su ake ana mutunta su bai kamata ku bar al'adunku masu kyau su lalace ba don kuna iya yin alfahari da su duk ƙasashe da suka ci gaba wallahi ba sa wasa da yaransu ina gaya muku wannan to amma mu yanzu dai najeriya dai ba wanda ya isa ya ce wai turanci da shine yaren 'yan najeriya ba wanda ya isa ya faɗa akwai yarurruka da yawa sai dai hausa ita ce majority da afirka ma ga baki daya to meye dalilin da za a kashe ta da yaro in ya zo bai ci hausa ba ko bai abin nan ba yana cikin damuwa ga jami'o'i nan akwai bangare faculties na hausa da waye duk yanzu al'amura sun lalace daman islamic studies kan shi ma shi ma an dora masa shi ma an kansale shi ma islamic studies shi ma ba dole bane ba dole bane in kaga dama kayi in ka dama kar kayi a lokacin da ake kansila wannan kuma a lokacin ake kawo sex education ana cewa mutane kuma dole sai sun yi sex education me sex education ilimin koya wa yaro jima'i da kwanciya da mace me amfaninsa a rayuwar dan adam me amfani a koya yaro ya zai kwanta da mace tsaraici batsa to idan ba mun yi da gaske ba hatta abubuwan mu ba fanna ma magana addini ba a je ma gefe wannan al'amuranmu ma na yau da gobe na abinda muka tarar da al'adunmu ma in ba mun yi da gaske ba sai an tashe mu da kansu gaba ɗaya mu wayi gari mu ba a sama muke ba kuma mu ba a ƙasa ba mu ba kudu ba mu ba arewa ba ina fatan yan uwa za su fahimci wannan kuma waɗanda suke da dama kullum muna faɗa wanda yake da dama ya yi amfani da lokacinsa ya yi amfani da lokacinsa ya yi amfani da dama ya taimaki al'ummarsa yanzu addinin musuluncin nan gaba ki ɗaya da larabci ake karanta shi yanzu mu musulmi bai kamata mai zuciya mu buɗe makarantu mu rinka sa yaran mu suna koyon yaren larabci ba alal akalli mu kore musu jahilci kuma shi kan ilimi me laifin sa aka je aje a koyi faransanci ma balanta larabci ustaz larabci fa duk duniya ba inda ba shi shi ma international language ne to amma wasa sai yanzu larabcin ya zama mana bako muna ji muna gani kuma da shi zaka karanta wannan alkur'ani to sai Allah tabaraka ta'ala ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi
أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين Allah ya ce am yaquluna iftara yanzu qur'anin ake cewa ƙarya ne ake gaskata shi ai ake kin gaskata shi yani ikhtalaqa muhammadun alquran min qibali nafsihi ai annabi wai zuwa ya shiga gida ya je kero qur'anin da kansa qul ga ya musu ya muhammadu fatu bi suratin mislihi ku zo mana in kun isa da wata sura irin ta qur'ani din wad'u man istata'tum ku kira wanda duk kuka ga dama kuke da iko mimman ta buduna cikin waɗanda kuke yi wa bauta min dunillahi ba Allah ba li yu'inukum ala zalika dan su taimaka muku akan kawo sura ɗaya kacal cikin qur'ani in kuntum sadiqina in har gaskiya kuke yi anna muhammadan iftarahu cewa annabi muhammadu kirkirar alqur'ani yayi ku kawo Allah ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi bari dai waɗannan mutane sun ƙaryata abin da basu basu san shi ba ma lam yuhitu bi ilmihi lam ya'rifuhu haqqal ma'rifa ba su san qur'ani hakikanin sani ba mutum yana fada da abin da ya jahilce shi kana fada da abin da ka jahilta kana fada da abin da yake mai muhimmanci amma baka san muhimmancinsa ba ba su san abin da Allah ubangiji ya tanadar na ilimi a cikinsu ba walamma ya atihim ta'wiluhu kafin fassararsa ya zo musu ma sun karyata shi ana saukar da shi sun ce karya ne kazalika kazzaba alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suke kafin su suka kakkaryata annabawa da manzanni kama kazzaba haula'il kuffaru bil qur'an kamar yadda waɗannan kafirai yau suka karyata qur'ani kazalika kazzaba alladhina min qablihim min kuffaril umamil khaliya kamar haka kafirai suka karyata manzanni da annabawa da suka zo da littattafai cikin kafiran da suka gabata fanzur duba kaifa kana aqibatu zalimin yaya karshen azzalumai ya kasance kuma yanzu mu'jizar qur'ani malam guda ɗaya ai ta isa ma mutum imani ya yarda da ita malam qur'anin nan fa duk duniya littafi kwaya ɗaya ne dan china shi yake karantawa dan america shi yake karantawa bakarar Najeriya da bakarar Amerika da bakarar China da bakarar Chadi da bakarar Kamaru duk bakarar ce kwaya ɗaya. Suratun Nisa'i da ta Saudiya da ta Sudan da ta Jordan da ta Ghana da ta Kamaru da ta Chadi da ta Najeriya duk suratun Nisa'i ne kwaya ɗaya. Iya adadin surorin nan iya yawansu a ko'ina babu wani sabani. kowa shi yake karanta yanzu wannan bai isa mutane su gane mu'jiza cewa wannan littafin na Allah ne ba amma mutum ya furtuke ya murtuke kawai ya ce ƙarya ne ba littafin Allah bane ko ya ce ƙarya ne ma abin da ke ciki ƙarya ne ko ya ɗauki gaba ya rinka yi da shi ko ya rinka gaba da masu karanta shi lalle wannan yana nuna mana cikakken jahilcin wannan al'umma ka duba a ƙarshen dukkan azzalumai waɗanda suka karyata qur'ani to sai ya rarraba su yace daga cikin su akwai
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومنهم daga cikin su akwai man yu'minu bihi mana ya Muhammadu a cikin jama'arka akwai masu imani da Qur'anin wa minhum man la yu'minu bi daga cikin su kuma akwai waɗanda ba za su yi imani ba Allah ya sani wa rabbuka a'lamu bil mufsidin lalle Allah madaukin sarki shine ya san mabarnata a bayan ƙasa dama haka sunnar ubangiji take wasu su yadda da shi su yi imani da shi wasu kuma wallahi ba za su yi imanin da shi ba amma dai Allah shi ya fi sanin dukkan azzalimi wanda yake imani da Qur'ani to wai yanzu yaya za mu yi mu dawo da alqur'ani martabarsa da darajarsa shine mu rinka sa yaran mu suna karanta shi mu ma muna karanta shi muna kuma haddace shi a ta buɗe makarantun qur'ani a yi musu tsari idan yara sun je makarantun boko sun dawo a samu tafiz mai kwari a sa yaro ya je ya tai yana haddacewa ana koya masa ma'anarsa suna wancan na zamani suna wannan qur'anin kada mu yadda a yaƙe mu a hana mu qur'ani kuma a rinka yin ana ba da motives abubuwa motivation ana taimakon yaran a ce yaron da ya haddace qur'ani wanda ya fi kowa kyakkyawa hadda qur'ani a nan jihar za a yi masa kaza kamar yanzu a ce misalin a akko local government za a yi musabaka gwamnati ta sa a yi musabaka malaman qur'ani su fitar da zakaran shekara na wannan local government din yaron da ya fi kowa hadda mai kyau mai kwari wanda ya ci a taimaka masa a agaza masa a sama masa scholarship ya tafi waje ya je ya yi karatu don ya daɗa haɓaka wannan ƙur'anin a daɗa zuwa a yi musabaka ta jiha a yi ta zone a yi ta jiha a ga wani yaro ne fi kowa cikin maza da mata a taimake su a agaza musu a fitar da su waje su je su karatu don su dawo su ci gaba da yaɗa wannan ƙur'ani ɗin al'umma ta san ƙur'ani ta riƙe ƙur'ani ta yi imani da ƙur'ani mazanta da matanta to idan mun yi wannan to mun yi wa qur'ani gata amma in ya zamanto qur'ani baya cikin abin da muke lissafawa a garinmu muna da makarantansa ko ba mu da shi to ai kuma akwai matsala wannan ya nuna cewa za a wayi gari wata rana ba lalle ba ne a samu makaranta qur'anin a gari sai dai ku je ku yi haya ku dauko wasu daga waje su ne za su zo suna koya 'ya'yanku qur'ani so wajibi ne iyaye ku ba da cikakken haɗin kai wajen buɗe makarantu na qur'ani kuma a taimaki malaman qur'ani a girmama su su ma'abuta qur'ani su ne ahalullahi wa khasatuhu yan hannun daman Allah ke bantattun ubangiji tabaraka wa ta'ala sannan yaro da ya haddace qur'ani a girmama shi a mutunta shi a gari a san cewa lalle mutum ne mai daraja mai mutunci mahaddata qur'ani a ba su wani special kiya a lura da su a taimaka musu a agaza musu a yalwata musu a ɗauke su aiki a makarantu su rinka karantarwa islamiyya ana ba su albashi irin na mai digiri don wanda ya haddace qur'ani ya kamata a bashi albashin sama da mai digiri ma don wahalar da ya wallahi tafi wanda ya digiri ko kwatantawa ma ba za ka yi ba to amma yanzu wannan wanda ya zo da takardar certificate din hadda qur'ani baya cikin wanda za a ɗauka aiki wani gurin ma an ka je ka kai dai a jefe ka da takardar saboda baya cikin abin da suka sa a lissafi a gaban su ba shi bane ya dame su ba babu babu babu sam yawanci masu karantar da qur'ani sai dai ayi kyauta in ana so ayi kyauta in ba a so abin nan ko makaranta ce ma ta islamiyya mu musulmin mu da kanmu muke kashe ta sai mutum ya tura ɗansa makaranta in dai ta addini ne bai zai biya ba amma ta boko ne akwai wanda yake zuwa ma ya ce shi zai biya na shekara uku ma da Allah zai biya ya huta kawai amma ta islamiyya kullum sai an koro ɗansa in an yi magana ce waɗannan ustazan mu mun kasa gane musu wallahi yanzu qur'anin sai an zo an ce a bada kuɗi these people they are kaza kaza kaza kaza kaza a'a qur'ani ana biyan sa ne ai ba a biyan qur'ani kai ustaz zo da Allah malamin qur'ani ya zo ustaz ya ake koran yara saboda ba a biya kuɗin qur'ani ba qur'ani ai ba a biya ustaz wa ya gaya maka ba a biya manzo Allah ya ce abin da yafi cancanta a biya kuɗi an karantar da shi shine Qur'ani to wannan gajeren tunani da rashin wayewa don wannan mai wannan magana shi yana ganin waye ne bai san kuma wato ba gidaje ne lamba ɗaya mai tireji duk wanda zai faɗi wannan wallahi iya gidadanci sai dai a shafa fati a yi tafiya a bashi a mutunta malaman Qur'ani a daraja su kamar yadda ake mutunta wanda ya shara ake biyansa albashi haka ne sun cancanta a taimaka musu saboda Allah ya ba su daraja manzo Allah ya daraja masu Qur'ani ko mutuwa aka yi fa ko mutuwa aka annabi idan ya zo zai yi sallah tambaya yake a cikin sahabbai in za a jera masa mutum biyu uku hudu biyar sai ce ayyuhum aktharu akhdhan lil qur'an waye ya fi yawan hadda qur'ani ku sako mun shi a gaba ko kabari za a sa sai an duba wanda ya fi kowa yawan hadda qur'ani shi yake sawa a gaba ba abin da ya fi sallah daraja da kima ga musulmi manzo Allah ya ce ya ummun nasu aqra'uhum likitabillah wanda zai yi mutane limanci shine wanda ya fi kowa sanin qur'ani da haddace shi da kiyaye shi ashe qur'ani yana da daraja ashe ya kamata wannan al'ummar ta mutunta makaranta qur'ani ba wai ka dauko yaro yana koya yaranka qur'ani masu kokarin fa shine mutum ya dauko ustaz yana koya yaransa qur'ani wata ya kai har kwana arba'in bai biya shi ba na farko dama an zo cinikin ma dama a wulakance malamin da yake koyar da yaransa boko yake koyar da su lesson yake koyar da su turanci da mathematics da biology da physics da wane ne da menene wannan ana ba shi dubu talatin dubu hamsin amma malamin qur'ani in ya ci sa'a a tirke a dubu biyar dan gata shine yake karban dubu bakwai wani wurin ma wallahi 25 ne 2005 shine iya geji me laifinsa kurin dan shi malamin qur'ani ne saboda abin da yake dauke da shi a wurin shi wannan mai gidan bai da mutunci bai kai wancan mutunci ba shi sa bai biya kuɗi da yawa ba so ya kamata mu gane mu da kanmu muke yi wa kanmu da kanmu illa muke illanta addininmu so yana da kyau mu kula da qur'ani din nan mutunta shi idan wadancan sun kakkaryata shi yanzu Allah yana ta bamu labari ana rarrashin manzon Allah saboda an kakkaryata qur'ani to mu yanzu wannan al'umma wacce gata muka yi wa qur'ani yanzu a garin nan wacce makaranta ce shahararriya ta tafiz wanda za a ce a iya shekaru kaza ta fidda mahaddata qur'ani kamar hamsin ko saba'in ko na makamancin wannan ta zamani mai tsari in na ce makarantar ƙur'ani yan uwana ba ina nufin makaranta da mutane suke yi ta gargajiya da ake tara almajirai da bara ana da kwarkwata da datti da ɗauke-ɗauke da tsince-tsince da yawo da yagaggen wando da wannan ba shi nake nufi ba court me right ba shi nake nufi ba suna karatun ƙur'ani amma su ɗin sun lalata manufan ƙur'ani dan ƙur'ani bai ce dan kana karanta shi ka zama ƙazami ba wanda yake karanta qur'ani ya kamata ya fi kowa tsafta don shi ya zo da tsafta qur'anin kuma ba a ce yara don suna karantar da qur'ani su yi bara ba ba inda aka ce ai bara kamata ya yi a duba a taimaka musu a agaza musu kamar yadda alhamdulillah yanzu gwamnati tana ta kokari gwamnatocinmu nan da na arewa alhamdulillah cikin dai kokari da malamai suke ta yi da wazuka ana kokarin samawa makarantun qur'ani wato su ma gini nasu permanent gini kamar yadda za a zo a gina makarantar boko bene hawa ɗaya hawa biyu aji ɗaya biyu uku har ɗari su ma na ƙur'ani insha Allah ta'ala kwanan nan za a fara wannan ana ƙoƙarin a gina musu a ɗauko alarammomi a musu interview a buɗe musu fayil a ɗauki yara duk wanda yake so ɗan sai karatun ƙur'ani sai a kawo shi ana koya mai ƙur'ani a tsare ba tare da ya je bara ba kuma ana ciyar da shi to kaga wannan shi ake da bukata idan har an yi wannan to ya nuna cewa lallai an mutunta ƙur'ani an daraja shi amma mu zauna mu zauna muna ana ta bude private schools amma baka ba za ka ga wani ya bude ta qur'ani ba ko a cikin ma private schools din ana karatun bokon muna da bukatar sa yaran mu su je su yi karatun bokon nan dan su samu wayewa saboda aminci baya da yawa to amma a sirka qur'anin mana a ciki ya zama yana da muhimmanci yaro zai zauna ya dauki jarrabawarsa ba wai kawai in yaro ya gama ya gama kawai an ga ya sai di malamin qur'anin ma in za a dauko sai a je a samu wani tsoho ya kusa expire shi za a dauko a ajiye shi ne wai malamin qur'ani ya zo yana yi yana rike da bulala ya rabi yana gengedi yara suna masa dariya wai shine malamin qur'ani ko shine malamin arabiya wannan tsohon tunani ya kamata a canja samari matasa masu jini a jikan mahaddata wanda suka kware da ƙur'anin suka yi bincike a kansa su ake ɗauka a basu su koya wa yara ƙur'anin nan da gaske ‘ya'yanku duk inda suka je a duniya za su iya karatun ƙur'ani ba ku da matsala so idan mun yona ya koyan uwana musulmi to mun yi ƙur'ani gata kuma mun taimaka kuma Allah zai mana albarka zai amfanar da mu a rayuwarmu muna fatan Allah ubangiji ya bamu dacewa ya mu cika da imani Allah ya sa aljanna firdausi ita ce makomar mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
auzu billahi min shaitan rajim bismillah rahman rahim jama'a assalamu alaikum mai tambaya ta farko yana cewa malam da zuwa karatun mata an ba da fatawa an ansa tambayar wani mai cinikin zannuwa ma- da 'yan albashi to malam ya ce shi nasa cinikin yana sai da zannuwansa yana ba wa 'yan albashi bashi amma bai da bambanci tsakanin yadda yake sayarwa a shago da yadda yake ba su bashi ya ce malam shi kuma wannan akwai laifi
wata baiwa Allah ce ta yi tambaya da safe cin karatun mata ita 'yar kasuwa ce tana zuwa lokal ko kuma gurin ma'aikata gwamnati ko malaman makaranta tana ba su bashin kaya amma tana musu ƙarin kuɗi idan ana sai da abu naira ɗari biyu idan sai ƙarshen wata za a biya to tana karɓan ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku muka ce wannan riba ne haramun ne riba ne ba ita kaɗai ba duk wanda ya san yana sana'a yana zuwa yana raba wa mutane kayan abinci ko sutura ko wani makamancin wannan yana yi wa ma'aikata ƙarin kuɗi saboda sai a ƙarshen wata za su biya shi to ya tabbata yana cin riba kuma Allah ya ce maciyin riba ya shirya shirin yaƙi da shi da Allah da manzon Allah in za ka iya kuma bismillah ka je kai ta yi sannan kuma maciyin riba zai tashi yana maye a kiyama kamar ɗan giya fuska a faffashe yana faduwa yana tashi saboda ya ce da riba da kasuwanci duk ɗaya ne to shi wannan sai yake tambaya ke cewa to shi ɗan kasuwa ne yana ba wa ma'aikata bashi amma yana ba su iri ɗaya yadda ake sayarwa a kasuwa ba riba ba ne daidai ne wannan baka yi riba ba kuma kai kasuwanci mai kyau dama haka muka faɗa shi irin wannan mutum ya sai yana da ƙarfin jari tunda yanzu yawanci kasuwar akan bashi ne sai ka je ka rarraba musu kaya a tambani ana sai da ita a waje dubu ɗaya da ɗari biyar ka shiga da ita lokal ka raba wa ma'aikata ka taimaka musu dubu ɗaya da ɗari biyar ɗin nan su baka ka ci halal baka ci riba ba amma in ka sayar dubu ɗaya da ɗari shida saboda su bashi za su karɓa to ka ci wuta balbal riba ne raba kuma lalata albarkar arziki take kwaranyi albarka take so ya kamata ma'aikata su gane wannan da masu raba shinkafa da wanda za a zo a bayar in an bayar sai wani ya siyar wanda ya baka fashi zai siya ya baka ita a dubu sha biyu sai ya zo ya siye ta dubu bakwai ya baka kuɗin kai ba shinkafa za ka karba ba sai ya baka kuɗin shikenan kuma yanzu ana bin ka ƙarin kuɗi wallahi wallahi mutane ya kamata annabi yana faɗa ku sani a hadisi ittaqullah wa ajmilu fi talab ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar neman abincin ku wallahi kudi ba sa karewa fa amma rayuwa tana karewa kar mutum ya zo ya lalata rayuwarsa akan wannan abin wallahi ko naman miya kake yanka mutane kana ba su in a ƙarshen wata za su ma ƙarin kuɗi kana cin riba ne mutum ya je ya siyo mashina naira dubu sittin sittin saba'in saba'in ya zo ya raba mutane da sunan taimako yana karban naira dubu ɗari da ashirin ko dubu ɗari da talatin ba dan komai ba saboda ba a lokaci guda za a biya ba shi ma wannan riba ne so ya kamata mutane su kiyaye kuma ku masu karban ku daina karba masu bayarwan ku daina ai mu'amala ta normal mu'amala wannan shine zai fi haka shari'a ta ce kuma sai a haƙuri dan an saba ana yin abu ba zai yi wai dan an yi tambaya kuma mu rurrufe mu tafi ba zai yi ba sabo ana yi ba shi ke nuna gaskiya ba ne ba kuma gata Allah ya ma gata kana yin barna a yi maka wa'azi a ce barna kake yi wannan shine akwai masu ba da kuɗi yana nan shi da kuɗi shi mai kuɗi ne sai ya shiga in ya ga wata ya yi ƙarshe ko wata ya farko farkon wata ko tsakiyar wata ma'aikata sun yi brok yana da kuɗi a aljihunsa ya nawa kake so ne dala alhaji ma dubu biyar mana to nawa zan baka abin nan za ka bada dubu shida ka yadda ya lale dubu biyar ya baka a wata ya zo karbi dubu shida subhanallah innama nasi'u ziyadatun fil kufr wannan dubu ɗaya da ka ƙara wannan dubu ɗaya da ka ƙara ka ƙara riba ne jinkiri da ƙarin kuɗi a bashi riba ne kakkai haka da masu zuwa su je su canjo kuɗi sababbi a banki saboda sallah ana ba wa yara yawon barka da sallah mutum ya je banki ya nemo naira ashirin ashirin sabo naira ɗari biyu biyu sabo ɗari biyar biyar sababbi dubu ɗaya ɗaya sababbi ya zo yana bayarwa sai a baka rafa dubu hamsin amma ka ba da dubu hamsin da biyar ko dubu hamsin da biyu kawai wai dan wannan sabo ne me yasa kai karin saboda zaka raba yawon sallah shi ma sunan sa riba cinikin kuɗi da kuɗi da fifiko da tsohuwan naira biyar da sabuwar naira biyar in ka je shago zaka sai kaya ka bada sabuwar naira biyar ana baka canji ne saboda ita sabuwa ne ko ana baka kaya sama da na naira biyar dan ka zo da sabuwar naira biyar babu wani bambanci so mutane ya kamata a kiyaye neman tuwo tuwon nan shi sharrin bahaushe duk abin da ka masa magana sai ce ai neman tuwo ne to wani tuwon wallahi zai kai ka jahannama so ya kamata mu kiyaye don Allah a kiyaye riba nan ba kyau riba ba kyau kuma ita ce take lalata tattalin arziki hatta kasashe ku bincika ku ji duk kasashe duk kasar da ta ce bashi ta ce bashi ko a World Bank ko a ina ne to karshen ta baya kyau Allah da wanda ya je ya ɗebo bashin banki ruwa yana yana multiplying yana doubling ba albarka wata ran gidanka za a zo a sayar wata ran akwai wanda an sayar da komai nasa sai shi kansa ya saura su sa masa ganye su sayar da shi ba zai sayu ba su ɗaure shi gwamnati ta yi hasarar gabza ya ci riban ya ci har ya shiga uku an sayar da komai yaya suna Allah ya isa baba ka cuce mu gona an sayar shagunansa duk an sayar yan motoci duk an yi gwanjansu an kwace ashe gaba ɗaya zuwa yake yana cin bashi a banki me amfanin cin kuɗin banki kuɗin ruwa masu zuwa ku je ku karɓo kuɗin bashi a banki da ruwa kuna kasuwanci wallahi zai iya yiwuwa Allah ya jarabe ka kana karba kana kasuwancin nan ka je ka tafka hadari ko mota ka ci kota da kaya ta je tafka hadari ta fada wani rami a neme ta a rasa ko gobara ya kama ko kai ta asara sai ka siyo kayan sai karye bar amma ba za ka gane cewa saboda kudin ruwa bane ko ka bude shago ya kone ko ka sai motoci wannan ta yi hadari direban ya mutu wannan ta yi hadari ta kashe mutanen cikin ta wannan ta hadari ta yi kwandam duk baka gane ba alhali kuma dalilin kudin ruwa ne ruwa kudin ruwa kudin riba hadari ne bai da amfani a rayuwar musulmi Allah kiyaye mu
a wannan mai tambayan kuma ta ce mala Allah ya saka da alheri bisa ga fahimtar da mu da kake yi ta ce malam tana neman ta san hukuncin mijin da zai ce baya son haihuwa ne mijinta ne wai sai ya ce mata idan ta haifi 'ya'ya uku ya isa saboda ana cewa idan ka tara 'ya'ya sannan baka ba su ilimi da tarbiyya ba wai Allah zai tambaye ka ranar tashin kiyama sannan kuma ta ce malam mijin nan nata fa ba wai ya rasa yadda zai bane don yana iya samun kuɗin da suka fi naira dubu ɗari a kowane wata amma kullum maganansa ɗaya da ta haifi ɗa na hudu ta ce malam ko pant bai saya ɗan ba haka ma da ta haifi na biyar ko kallon yaron ma bai yi ba balantana ya je sai masa wani abu sannan kuma malam shi din kansa a wurin mahaifiyarsa su goma ta haifa ko da yake saura su biyu ne kadai sannan malam idan ya ga mace ta haihu ko kuma mace ta, mutu wurin haihuwa sai rinka cewa a to dama gashi nan ai dama mace in ta wuce shekara talatin bai kamata ta rika aihuwa ba domin matsala ne ta tara shekaru da yawa to tambayan ta anan malam ta ce shin idan ta biye masa ta tsaye da aihuwan ta haka ta yi sabi Allah ne ko kuma yin haihuwan shine sabon Allah tun da mijinta baya so
jama'a kun ji irin mulkin mallaka da ake wa mata ko wannan wata yar uwa ce ta rubuto Allah ya sa mai gidan yana nan ko kuma abokinsa yana nan yana ji kullum mu a matsayin musulmi duk abinda mutum zai ya kamata ya yi abinda yana da dalili a kansa a shari'a duk lokacin da ka wayi gari kana tunanin kai kake azurta kanka kai kake kula da rayuwarka to ka shiga matsala fa arzikinka yana hannun Allah ne haka na 'ya'yanka ma yana hannun Allah magana cewa ni in na haifi 'ya'ya uku ko hudu sun ishe ni wannan fa yahudanci ne ba inda shari'a ta ce idan ka haifi 'ya'ya kaza sun isa ba inda aka faɗi haka abinda shari'a ta ce manzan Allah ya ce tanaka huta kasalu ai tanaka huta nasalu ku yi aure ku hayayyafa ku yawaita haka annabi ya faɗa ƙarara ku yi aure don ku haihu ku yawaita me yasa ku yawaita zan yi alfahari da yawan al'ummata a gaban annabawa ranar tashin alkiyama in ce Allah ya bani al'umma masu yawa masu salatin annabi sama da naku kenan yin aure ka hayayyafa ka tara 'ya'ya mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ka daɗa ƙarfafa wa manzan Allah gwiwa ne ya ce idan za ku yi aure ta zawajul wadudal waluda ku auri matan da kuke son su suke son ku kuma masu haihuwa saboda zan yi alfahari da yawan ku ranar tashi alkiyama Allah ya nuna mana arzikinka daban na 'ya'yanka daban kuma Allah ya hana kashe 'ya'ya kashe 'ya'ya shine hana haihuwa kashe ‘ya'ya shine turbude su bayan an haife su kashe ‘ya'ya shine zubar da ciki da gangan wala taqtulu auladakum khashyata imlaq a wata ayar yace min imlaq ku daina kashe ‘ya'yanku saboda jin tsoron talauci ko kuma ku kashe su saboda talauci nanu narzuquhum wa iyyakum mu muke azurta su su arzikin su daban wa iyyakum kuma kuma mu muke arzuta ku arzikin baba daban na da daban ba yanda Allah zai baka yaya ashirin ya baka arzikin mutum ɗaya fa dole zai baka na ashirin din ne ko ya yawaita ko ya kaɗanta a wata ari ya ce mu muke azurta su mu muke azurta ku ku daina faɗa da matanku kuna yaƙan matanku saboda sun haihu ko suna haihuwa kuma yanzu in ma banda bahaushe ba da tsiya irin tasa ya za ka zo ka ƙi taimakon matarka don ta haihu wai ta haihu ka ka sai mata ko pant mace ma kake yi wa wannan abun a fiwa wata ta sha ta haihu ko ku hararar ta kai ta haihu ko atishawa ta yi tafi da ɗan a ina ta samo shi mace ba ta haihuwa sai ta haɗu da namiji in ka isa kana ganin ba ka son haihuwa shikenan ka je ka a fiɗe ka ana fiɗiya kwarai da gaske sai mutum ya ji a fiɗi shi ya huta wallahi wanda baya sa haihuwa ba ku daina matsantawa mata kuna hana su haihuwa ku musu dabara ka hana ta haihuwa bayan ka toshe mata haifa mahaifa shekara da shekara biyu ka kewaya ka yi kwance kwance ka je ka samo amarya ita kuma ta zo ta buɗe layin haihuwa ta ta tara na ta yayan ita kuma wancan ka hana ta wannan shine abin da yake faruwa so ma hanya mai sauki kawai ku daina faɗa da matanku likitoci suna da hanyoyin da ake bi ana fiɗiye mutum sai ka je in kai kana gani ya halatta sai ka je a fiɗiye ka a dan cire sinadarin haihuwar ka ba ka huta ba yanzu wannan matar ka je ka juya mata mahaifa ka hana ta haihuwa gobe sai ka mutu sai ta ta kaba sai ta je za ta auri wani shi kuma wanda za ta aura yana son haihuwa baka cuce ta ba ka cuce ta kuma wai in mutum wai ya tara yaya sama da uku Allah zai tambaye shi a an ce maka shi wanda bai da da Allah baya tambayan sa waye ya ce mai da uku ne ake tambayan sa amma mai da ɗaya ba a tambaya waye gaya maka kowa sai Allah ya tambaye shi ba wanda Allah baya tambayan sa kuma dan mace ta haihu ta zo haihuwa ta samu matsala haihuwa ta mutu ka zo kana kafa hujja da shi ga matarka dan ka hana ta haihuwa a to mata nawa ne suke mutuwa ba haihuwa suka zo yi ba su kuma fa su kuma laifinsu sun ki haihuwa su yasa suka mutu ta wannan ba daidai ba ne gaskiya kuskure ne kuma wannan fada da haihuwan da kuke gani wallahi yahudanci ne wallahi yahudanci ka sani kana yi wa yahudawa aiki Allah shi sa wallahi malam suna nan suna bin hanyoyin da duk za su rage mu da yawa ga sunan suna nan ba sai an yi muku bayani ba da yawa abubuwan da ake dan a rage mu ne a ta karar da mu kawai saboda suna ganin mun yawa karar ake faɗa kun yawa ku kuma annabin ku ya ce ku yawa kuma yawan ku shine darajar ku yawan ku shine kimar ku tsintsiya mai yawa ta fi kwari ta fi shara da yawa duk inda aka je ba ku da yawa kuna da matsala so akwai hanyoyi dubu ɗari sau nawa da ake bi wajen rage yawan ku musamman musulmi so ya kamata ka sani cewa kana kamfen ne wa yahudawa kuma kana faɗa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama mun sha faɗa muna maimaita malamai suna faɗa ba kuma burgewa bane mutum ya ta gadara haihuwa yana tare yaya baya tarbiya duk wanda yake haihuwa ko ya tara mata yake haihuwa to kuma akwai aiki a gabansa na tsayawa ya kula da tarbiyyarsu kamar yadda kake tsayawa ka kula da lafiyarka ka kula da neman abinci na iyalinka to haka kuma za ka tsaya ka kula da tarbiyya wanda kuma baya son haihuwa ya daina aure ba faɗa ba matsala tunda baka son haihuwa ka daina aure shikenan ko in baka son haihuwa akwai matan da ba sa haihuwa akwai gidajen da daman tarihin su ba masu haihuwa bane sai ka je ka nemi bakarariya juya sai ka ajiye ta ku je ku yi ta fama Allah ba da sa'a amma ka dauko yar mutane suna haihuwa tana son haihuwa kuma ka hana ta haihuwa kuma ka yaudare ta bayan wani lokaci ka je ka auro wata ta ci gaba da haihuwa kaga ba daidai bane kuma yanzu idan ka tara yaya biyu in bandan tunani irin na yahudanci ka tara yaya biyu kace sun ishe ka dan kaɗai namiji ɗaya ta mace sai na uku kare misalin ka ajiye waɗannan to sai suka zo Allah ya kiyaye suka je hadari suka mutu take ko ɗaya ya mutu bai girma ba ko ɗaya yana tasawa ya mutu ka zo ka rasa sannan ita matar ka je ka mata allura an toshe mahaifa ko an cire mahaifar to ya za a yi ko kuma duk suka zama mutanen banza iya yawan 'ya'yanka fa iya yawan ceton da zaka samu akwai abin da bata faɗa ba shi mutumin da yake da irin wannan abin shi shine na biyar a gidansu inda ana toshewa kai da an toshe ka ko da ka zo da baka bullo ba kana ɗa na biyar kana wannan gangancin kuma kana ce da matarka daga guda uku ko biyu ya isa so yan wana wannan ba daidai bane kuskure ne ku hayayyafa ku yi tarbiya kuma duk wanda zai haihu ya je nemi kuɗi kuma ka bane kana son haihuwa kana tara yaya fita ka nemo kuɗi shikenan mafi sauki kenan Allah ya mana mai kyau akwai inda ake hana haihuwa matar da take da larurar haihuwa ta kunika yau da gobe kullum haihuwa duk shekara wannan bai yi kwari ba ta haihu wannan suna mutuwa ko suna wahala malamai suka ce ya halatta a spacing haihuwar a takaita haihuwar a rinka bari tana hutawa bayan shekara uku hudu ta haihu wannan ba laifi a shari'a in mutum ya ga zai rinka spacing bayan shekara uku ta haihu bayan shekara uku ta haihu wannan ba laifi bane tsara haihuwar a gyara yaro ya yi kwari ya samu lafiya sannan a daɗa ɗaukan ciki wannan ba laifi amma mutum ya ce wai shi kwaya biyu kawai yake so sai ya je a ɗaure mahaifa wannan baka da haƙƙi a kai ko matar da kullum idan za ta haihu tiyata ake yi mata ana yi mata tiyata an yi ɗaya an yi biyu likitoci suna ganin akwai haɗari yanayin haihuwarta to a iya dakatar da haihuwa ko ba ta da lafiya akwai wani larura da yake damunta ba lafiya wannan a iya dakatar da haihuwa amma da wadata kamalan kana daukan anin a wata more than 100,000 kana rikici da yaya uku wannan ba daidai bane kuskure ne Allah gyara mana
to malam Allah ya bada lada kafin mu ci gaba akwai sanarwa kamar haka sautul islam forum kamar yadda muka sani tana daukan nauyin dauka da ya daka su sukan wazi da tafsirin da malam yake gudanarwa a duk shekara shi yasa ma suka ƙara sauƙaƙe kudin kowane kaset akan kudi naira hamsin to yanzu suna sanar da cewa akwai wani bawan allah da shi ma ya ƙara sauƙaƙewa akan yadda suka sauƙaƙe domin ya sayi suna guda 35 akan kudi naira 30-30 saboda haka ya bar su ga su 'yan sautul islam din ga duk mai bukata so duk wanda yake da bukata sai je cika sauran naira ashirin sai karbi kase guda daya to sun ce kuma a gaya muku cewa ba za su sayarwa mutum daya fiye da kase biyu ba saboda haka kada wani ya je wawushe su gaba daya kase guda 35 ne za su yi face come face some basis that is wanda ya fara zuwa shine abun nan in kai na 35 to shikenan to Allah ya samu dace sai wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya ya ce malam ina neman addu'a ne a gare ka da sauran musulmai saboda yaro na ya shiga wani mugun hali na shaye-shaye da kuma sauran mutane waɗanda ma ba su rubuto addu'a ba
akwai addu'o'i da ake da bukata akwai dan uwa da muke tare da shi a nan mai suna alhaji abba shehu a shekaran jiya allah yi wa matarsa rasuwa 'yar gidan alhaji cigero allah ya mata rasuwa a garin abuja kuma yarinya ce karama bata ma ko haihu ba irin mutuwa din nan haka bakcatan su ana bukata yan uwa su taimaka wa shi abba shehu din da ita yarinyar addu'a shi ma marigayi ali gero da wannan ya tasu ta rasu shi kuma matarsa ce Allah ubangiji ya yafe mata ya sa aljanna ce makomarta shi kuma Allah ya bashi juriya da haƙuri ina jin shi abba shehu din yana nan a gari yana karɓar taziya a nan gidansa da yake bayan gidan sarki kenan gaba da gabar da masallacin fada haka kuma mun samu labarin rasuwar iyalin lamido shabbal ko da Allah ya mata rasuwa ita ma muna addu'a a wannan wurin karatu Allah ya fi mata Allah ya sa ta huta akwai wani mai unguwa a nan unguwa tashan magarya shi ma da a cikin satin nan da ya wuce a mahaifiyarsa Allah ya mata rasuwa su ma duka muna musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙarrai ya sa an huta duka waɗannan da wanda muka faɗa da wanda ban faɗa ba Allah ubangiji ya ji ƙarrai ya sa sun huta ya sa aljanna ce makoma kuma muna neman Allah Ubangiji a wannan wata mai alfarma ya amsa mana bukatunmu ya sa aljanna ita ce makomarmu ya ƙara mana ɗaukaka ya ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu ya ciyar da addinin musulunci gaba ya kuma ƙasƙantar da kafirci da kafirai Allah kuma ya raba mu da dukkan rikici da tashin hankali ya ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah masu tausayin mu da jin kai Allahumma izal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين